بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أولمبيكس daga kasashen musulmi wai a cikin wannan wata suna iya ajiye azumi in ya so daga baya sai su ainihin rama yana tambaya dangane da nagartar wannan fatawa gaskiya wannan fatawa ina ganin akwai kuskure a cikinta ko kuma akwai son zuciya a cikinta domin waɗannan wasanni galibin su dai ba wasanni ne waɗanda na farko sun cika irin sharuɗan ma da malamai suka faɗi dangane da wasanni na musulunci ba Uh, kamar na fuskanci kamar za a yi irin wannan tambayar ma na aje wani littafi kusa da ni ka gan shi wannan littafin gashi yana magana ne al-qurratul qadam bain al-masalih wal mafasid min wajhatin nazar min wajhatin nazar shar'iyya gashi wannan littafin yana magana ne akan wasan kwallon kafa sauransu kuma galibi duk fatoyin abin da suka karkare shi ne rashin halaccin irin yadda ake wasannin a yanzu saboda in ma an ce an ɗauke su a matsayin motsa jiki to barnar da ke cikin su tana da matukar yawa tun daga samar da yanayin caca zage-zage haifar da kiyayya bayyana tsiraici jinkirta yin sallah ko kuma kin yin sallar gaba ɗaya to sa'an nan sai barna iri-iri yadda take faruwa ta cuɗanin maza da mata da kuma ba da damar keta alfarmar duk wani mai mutunci ko kuma wata mace mai mutunci da ta wurin haka babban kuskure ne a ce malami ya yi fatawar cewa za a iya yin a za a iya sauke azumi saboda waɗannan wasanni allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan yana tambaya ne dangane da wasu matsaloli kamar haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi kuma kasancewar mace ɗakinta al'aura ce wato dukkaninta al'aura ce in banda fuskarta da tafukanta to shin muryar mace al'aura ce muryar mace dai al'aura ba al'aura ba muryar mace ta kasu nau'i biyu a takaice muryar mace idan har mace ta lankwasa muryarta ta yi daɗi to shine ta zama al'aura amma in tana magana ne kamar yadda ta ke magana da kowane irin mutum to wannan babu laifi insha Allah ba al'aura ba ce mace dangane da cewa annabi ya ce a yi sallah kamar da yana wannan hadisi ne sahihi wanda malik ibn al-huwaris ya rawaito yana cikin sahihul bukhari kuma hadisin yana kwadaitar da wajabcin kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa sallama a dukkanin ayyuka na alkhana na sallah wannan ya ce jaraba ce ta same shi kuma gashi yana jin sanyi kuma wato idan ya wanka to wankan zai cutar da shi mana a zahirin ruwan zai iya cutar da shi to menene abin yi a irin wannan lokacin za ka iya ainihin dubawa in akwai sararin da za ka ɗora ruwa ka yi wankan janaba ɗin sannan sai ka yi sallar sai ka yi idan kuma haka sararin da zai samu ba to sai ka yi taimama ɗin insha Allah ta'ala wani ya yi tambaya wadda ta biyo bayan maganganun da muka yi kwanakin baya akan maganganun tsafi da sihiri da sauransu cewa to ko yana iya karanta irin waɗannan littafai na tsafi da kuma waɗanda ake sakawa akan intanet idan ka san ka shirya su littattafan tsafi bala'i ne musamman a wannan zamanin saboda in ka lazimci karanta su fitina ne musamman ba ka da ƙarfin imani ko ƙarfin ilimi saboda kana nan kana tafiya sai ka ga ga wani tsafi mai saukin kai wanda zai biya maka wata bukata wadda ta dame ka to kaga sai kaga cewa kai wannan dai bari kai ta ƴaƴan annabi yakuba bari kai ka tuba ni ina baka shawara ka hakura ba su da wani alheri gaba daya Allah madaukakin sarki ya tsare mu ma mun samu kanmu a fage ne na da'awa ina fata an gane mun samu kanmu a fage ne na da'awa shi yasa duk bayanan da ne nan nayi ta gurgunta bayanan ne ban yi wasu bayanai waɗanda wani ko da ya ji za su iya amfana da shi ba bayanan da ne ta yi ba kai tsaye na rinka ba ina ina abin nan tare da cewa akwai dai hadari mai girma dan uwa ina tsoratar da kai don maka lazanci karatun alkur'ani da sunna ya fi maka alheri insha Allah wannan yana cewa mutum ne mai son hawa doki amma duk sanda ya hau doki din sai mali ya zubo masa wannan maniyin kaga ba na sha'awa bane in dai ba wata sha'awa ce take tashi don ya hau dokin ba bai don haka wannan maniyin ba shi daga cikin maniyin da ke wajarta wanka sai dai zai wanke azzakarin shi da kuma gargadon inda maniyin ya zuba a jikin tufafin shi amma ba zai wajarta mishi wanka ba wannan yana magana shi kuma dangane da hukuncin shan kwayoyi don ƙarin kuzari ko mazakuta wajen saduwa mun tattauna wannan cewa gaskiya bai halatta ba saboda waɗannan magunguna ne waɗanda suke ainihin wato ƙara zaburar da ɗabi'a akan yadda take to abin da zai biyo bayan na ɗaya za ka iya cutar da ita matar na biyu ko da haka bata faru ba kai kuma abin zai iya biyo maka baya da da side effect da wata cuta Allah ya kiyaye wannan yana magana ina hukuncin wai mutumin da ya cire azzakarinsa to amma kuma da ƙarshe shi kai sai ya ce to amma mahaukaci ne kuma sai ya mutu to ai shi kenan ka gani kawai hukuncin mahaukacin ya kashe kanshi wannan babu wani hukunci da za a ce Allah zai mishi domin mahaukaci ne wanda yake ba shi cikin hankalin shi inna Allah idza salaba ma awhaba asqata ma awjaba idan Allah ya kwace maka hankalin da ya baka to duk wata shari'a da ya wajanta maka kuma sai ya sauke maka kadai dai babban matsala anan ita ce idan yana da hannu wajen taimakawa kanshi don faukacewa misali shaye-shaye ko kuma irin wannan matsalar da muke magana kun san asiri wani lokacin yakan zama back to sender idan kaiwa wani asiri ya zama shi din Allah ya tsare shi ko kuma yana da wani shiri shi ma da yawa kanshi kamar misali irin wannan da ake cewa mutum da ya waye gari ya ci dabino guda bakwai mutum da ya waye gari duk matakai da ya kamata ya yayi wa kanshi na, na, na, na kula na, na kiyayewa game da sihiri sai ka je kai mishi shikenan sai iya dawowa kanka to kaga in ya dawo kanka anan kai za a zarga da kawo wa kanka asiri yakan faru ire-iren wannan Allah madaukakin sarki kiyaye wannan ya faru jama'a a wani kasaitaccen gari wanda ba sai na faɗa muku ba ni da kaina ne abin ya faru muna wani gari sai wata kishiya ta matsa wa kishiyar ta sai lallai lallai ta cire ta daga gidan miji ta ne mata asiri kuma dukan su matan abokina ne so ba yadda na iya ma'ana abin ya shafe ni kai tsaye karfe uku na dare wani lokacin sai a yi mana waya cewa wanta fa kawai ta zabura ta fita gashi akwai tafkeken kogi a garin wanda za ta iya zuwa ta je ta fada ta halaka kuma kullum ta gudu nan ake samu ta to ran nan sai na ce to ya kamata a ɗauki mataki wanda yake a zauna a yi sulhu an yi sulhu shi kenan abin nan dan tana fitowa ƙarara tana alfahari su ai kaza kaza kaza kaza kaza to shi kenan ita wannan muka ce mata ma damar za ta kula da waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ta yi ayatul kursi ta ci wannan dabino ta zauna ta yi zikiri la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa dari kullum da safe annabi ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya samu yin waɗannan abubuwan asiri ba zai same shi ba aljani ba zai kama shi ba insha Allah shi kenan take a haka ita wancan ta je za ta zuba asirin kai sai abin ya dawo kanta amma dama sai da muka je har fadar sarkin garin tukuna muka je muka samu sarkin garin su muka ce to gashi gashi ga abin da take sai ce a shi ba ruwan shi bari a kira ta a kira uwarta a gargade ta idan kuma to shi kenan haka ku abu ya faru rana ta malam ta ɗibo a guje kai gari kasuwar ƙauye ta fito tana cire zani tana ihu to kuma sai aka ana cewa ai ai irin malaman nan da yan firkulla na zariya ta je ta tabbata abu ta tabo ba ta tabo Allah ne ita wata ta yi zikiro da ne ta kiyaye to gaskiya lamari Allah ya kiyaye kowa ya nemi zaman lafiya kai ka nema a wurin Allah abinda Allah ya wanta da wani da wani da wani kaga sun fika kai ba ka nema a wurin Allah Allahu wasi'un alim wannan yana magana dangane da hukuncin mutumin da ya fifita matar shi akan mahaifiyar shi to amma shi kanshi sai ya ce sakamakon asiri da matar ta yi masa to ka gani yayi iya da kanshi ma'ana asirin asir ne eh kamamman asiri ne asiri ne kama shi har yaje yana fifita uwar shi akan matar shi abin da za a ce yana fifita matar shi akan uwar shi abin da za a ce ita wannan ta tausaya ma kanta ran da Allah ya mata jaza'an wifaqa ita ma tana nan sai ta haifi da a cikin wannan gidan auren Allah madaukakin sarki ya jarabci ainihin dan da son matar fiye da ita ko kuma ita ma ta samu wanda za ta yi mata asiri din amma dai shi ba za a zarge shi ba tunda ba abu ne yake a cikin hayyacin shi ba Allah madaukakin sarki ya tsare wannan yace ina hukuncin mutumin da yake aske gemu ya daina aske gemu ya bar gemu gemu sunna ne yanzu zamani Allah ya kawo mu yanzu ko kana da gemu ba a ce akai tsoho ne kai ka je dai ka nemi kuɗi kai da nan kana da gemu ko kana sa wando ne mazaji eh mun rayu irin wannan zamanin da muna teloli a lokacin dole kowa wando ne botar yake saboda in kai wando ne mazaji ba za ta aure ka ba za a ce tsoho ne yana sa mai mazaji amma yanzu kowa mai mazaji yake sawa almuhimmu dai aljihun yana cike daga ƙasar mazajin ba komai kawai saboda haka kowa yanzu ya bar gemu kawai ka daina mu kuɗi ba matsala duk abu ma da kake sa an ka zo sai ka ji an ce style ne ai style ne sai an ce sunna ce ai sunna ya nabi ya aje saboda kana da kuɗi ba matsala ina fatan mun gane wannan yace wace hanya za a yi a gane cewa aljani ƙarya ike yi ko gaskiya idan ana yin ruqya wannan abin galibi yana da alaka da hanyoyi biyu ne manya hanyar farko ita ce in har ya faɗi abin da aka tabbatar da cewa ƙarya ne sai a ƙaryata shi abu na farko kenan abu na biyu shine kar a buɗe mishi hanyar da zai yi wata magana wadda ake ganin za ta haifar da fitina misali aka zo ana wa kishiya ruƙuya kawai sai ka ji aljani ya ce ai kishiyar ta ce to sai ku yi marmara ku tuna Allah ya ce yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun mafi yawancin su makaryata ne na haka sai a ce maganar banza ce in ko har za a ɗauka to shi ko sai a ɗauke shi mutumin banza ne in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sai a nemi bayani sai a yi bincike amma ba haka da kawai da ya ce ai kishiya ce idan ba ku tabbatar ba to Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka kai tsayin aljani ya ƙarya aka ji ƙarya ce a ƙarya ta shi amma ina son ku gane wannan ayar ta nuna mana kashi casa'in da tara na maganganun aljanu za su iya zama ƙarya kuma gaskiya saboda Allah ni na na mu'amalanci harkar ruƙuya na san ƙaryar aljanu aljani zai iya cewa ai asiri ne aka yi yana ƙarƙashin kafet ɗin nan in baka kware da ruƙuya ba in ka ce a je a duba kafin a je a duba ya je ya saka abin sai da ya fi ka sauri don haka sai dai in ka iya rike shi carar sai ka rike daidai hannun ainihin mara lafiyar da kake rukuya da ka rike daidai inda jijiyoyin nan suke shikenan to ba zai iya fita daga jikin mara lafiyar ba kana rike sai ka ce a je a duba karshe sai a je a duba sai a ga ba komai ce to ya aka aka duba sai ce wallahi dama yana gada ka ne kaza kaza kaza maƙaryata ne jama'a wallahi maƙaryata ne jama'a na gaya muku ran nan mune wata rukuya kai aljanna ya zo ya sunan shi sai ce sunan shi Richard kowane iri ne ce ni bakin kafiri ne na ce Allah ya kiyaye da azaba ta mishi azaba sai zai na ihu yana wallahi tallahi ni musulmi ne kuma wallahi sunan mu ɗaya da kai sunana Muhammad Awal ne wallahi in ka kashe ni ka zalunce ni ko Allah ya san na tuba wallahi na ce kai da kace kafiri ne yace wallahi shegantaka ce kawai to kaje ya yi wa kanshi da kanshi ƙarya saboda kai kafirci irin nasu saboda haka aljanu suna da ire-iren wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan kuma yake cewa wai shin akwai aure tsakanin mutumin da ya sadu da mace kafin yin aure inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yo ina aure sai an yi gyara sai ta je ta yi istibra'i sai ya tuba ita ma sai ta tuba sannan aure zai iya halatta a tsakaninsu Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan yake shi dan kasuwa ne menene hukuncin sai da man shafawa mai sa haske wato lightning ko kuma mai canza fata wato bleaching shin suna cikin waɗanda a aya ta yi magana cikin suratun nisa eh suna daga ciki gaskiya saboda Allah duk da ya kawo cewa wasu sun ce amma ai canza halitta Allah ko da fata ta canza in an daina sawa kuma daga baya za su dawo fatar ta koma yadda take babban abin shine in ta shafa dai za ta yi haske a halin ba haka take ba babban abin shine in ta shafa da baka ce za ta zama fara a halin ba haka take ba ta canza halitta Allah kenan shine in an ganta a zahiri ba haka take ba saboda haka babu ba daidai bane ka sai da ire-iren waɗannan abubuwan dan uwa ka nemi wata sana'ar wadda Allah madaukakin sarki ya halatta domin kai fatan Allah ya azurta ka da dukiya wadda take mai tsarki wasu tambayoyin jama'ar rubutun bai bayyana gare ni ba saboda haka sai a yi haƙuri sai an yi nazarin su sosai na jin ma akwai wasu ƙarin tambayoyin kuma dai ko wannan na neman bayani ne dangane da takaba a musulunci takaba a musulunci shine idan Allah ya ɗauki ran mijinki to za ki ainihin yi wata hudu da kwanaki goma sannan duk wasu sutura da za ki sa a ce kin yi ado ado ba tsafta ba to bai halatta ki sa wannan suturar ba amma za ki yi wanka za ki yi kitso za ki yanke kumba za ki shafa mai a jikinki amma duk wata sutura da za ki sa a ce kin yi ado to ba za ki sa ba turare ba za ki sa turare wanda zai dinka tashi yana kanshi a jikinki ba sai dai turaren da zai kashe miki warin hammata da kuma karnin mara da sauransu to waɗannan su ne ka'idojin ta kaba idan mace tana ta kaba babu laifi idan larura zuwa asibiti ko kuma wani wuri na dole dole ya kama za ta je amma ba haka ba sai ta ainihin zamanta a gida ina fata an gane na'am ban gane ba ta kaba ga mai ciki shi yana karewa ne da gwargwadon sanda ta haihu kawai idan mijinta ya mutu jiya yau sai ta haihu saboda tana da tsohon ciki shikenan ta gama ta kaba za a iya daura mata aure ko a yau kenan ina fata an gane to sannan babu wata ranar fita ta kaba da ake yin wani wanka na musamman ana eh, eh, sanya sutura ta musamman a ce wance za ta yi za ta yi fitar ta kaba za a yi biki ba babu wani abu da ake insha Allah sannan za ta yi tafiya ta shiga ko ina a cikin gida don a ƙasa hausa sai a ce ta rinka tafiya a hankali wai mijin yana bin ta yana rarrafe ne yana kuka haba bai rarrafe ba bai wa Allah yana duniya yana bin ki sai ya tafi can ya fuskanci Allah zai dawo ne miki bimbini shanshani abin nan Allah ya kyauta wannan yace menene hukuncin wanda yana azumi kuma ya yi ƙarya ko ya furta kalma ashar ina jin mun amsa wannan tambayar bai halatta ba amma dai gaskiya ba za a ce azumin shi ya kare ba sai dai kai ashar din ta fi muni a irin wannan lokaci to wannan ma sai mun yi nazarin ta wasu tambayoyin kamar yadda nace duk sai mun yi nazari insha Allah Allah ya taimaka wannan yana tambaya ne dangane da yana dai neman wato bayani ne dangane da wai bokaye don a kauce musu ina ganin ai bayanan da muka yi mun dan kwatanta siffofin bokaye ne wato bokayen da da boka a jikin tsamiya yake ko a can bayan gari yanzu bokaye a cikin air condition suke zama da laptop a gabansu da kwamfuta kuma wallahi za ku yi mamaki jama'a har a cikin garin makka da madina har a cikin garin maka da madina za ka ga boka a cikin gidan shi da iya kwandishan da komai kuma yana bokancin an san bokancin yake yi misali anguwar rusaifa duk shekara muka je aikin hajji ko umra sai mun je anguwar rusaifa mun ta rikici da su hausawa ne mutanen kano da sauransu mutanen maiduguri za ka same su suna yin waɗannan abubuwa tana gaya musu ya ce ina ruwanka da shi za ka yi mishi wa'azi ya ce shi a makka yake kai yau kwanan ka nawa da zuwanka za ka ce yana makka shi yasa yanzu gwamnatin saudiya ta sa wani abu wanda yake muna ta lallashin mutane su tsaya su fahimta yanzu a saudiya ba a shiga da qur'ani irin wannan namu na najeriya mai rubutun hannu saboda custom ɗinsu da immigration ba sa iya karantawa to littattafan tsafi da na tsibbu da ake zuwa irin wannan rubutun ne to sai su kasa ganewa sai su kasa gane wannan qur'ani ne ko tsibbu ne ina da aboki wani medical doctor a kasar Oman muka yi alkawari da shi zan kai mishi Qur'ani irin wannan rubutun hannu haka akwai baban mu malami ne a mukiya na je na samu asalin rubutun hannun shi sai na tattala sai na samu guda uku na zuba a irin yar jakan nan da ake rike a buhun baku ina zuwa haka suka ce me nan nace Qur'ani ne sai na bude sai ce in yi kwana gefe guda wato kawai an kama mara gaskiya ni na fahimci matsalar sai na natsu kawai sai zai ce ya zan ce wannan Qur'ani ne sai na ce ya zan ce ba Qur'ani bane sai ce in bude in karanta ina bude sai bude surata taha sai na fara karanta sai ce to kaga kai saboda ka san abin da kake yace ba na iya bambancewa yace da wannan da littattafai da suke zuwa da suna tsafi nace na san matsala to shine sai aka danna na wuce har sai wani shekarar na je hajji ta Maiduguri ne ta jihar Borno sai har wani yake cewa ka gani kai da ike nasu ne an baka ka wuce da shi nace a irin ka ne ni ma yace a kai gashi nan nasu ne kai sun baka mu an kwace mana namu nace kai naka je kai bayani wuce wanda bayani bayan an kwace mana to gaskiyar lamari wallahi jama'a idan kana kallon saudi sport tashar saudiya wadda suke sa wasannin kwallo to da safe karfe takwas ɗinmu na nan shine karfe goma na saudi arabia galibi za ga ana ɗibo bokaye wasu hausawa ne wasu bare bare wasu kaza za ga ana hira da su kai ya kai sai ce ba shi ya kawo ba shi ya zo wurina ba za ga ko larabci ba sa ji saboda anguwar rusaifa a makka kamar nan ne da zaɓi bayan gari ne can upskirt can suke a bayan gari to duk wata shegantaka nan za ka samu suna yi tsafe-tsafe da sauransu duk wani dan maka in ka haɗu da shi ka ce mishi rusaifa anguwa ce cike da hausawa amma tsafi da sauransu shi yasa Allah ya jarabce su da 'ya'yan iska 'ya'yansu 'yan mata su ta cikin shege samari kuma su ta shaye-shayen giya a cikin garin makka kuma cikin garin makka jama'a haka jabal hura jabal hurar yana nan daga shari'a mansur da ka shiga cikin anguwa kawai shi ke haka je ka same su daga iskanci wani yana nan shekarar shi arba'in an haife shi amma bai taɓa zuwa ga ka'aba ba su ne mun je mun musu wa'azi wata shekara kai allahu akbar mun je mun yi wa'azi wata shekara muna fitowa ni da malam abdulhab sai sai sai wani ya ce wai kai kaji wai mu muna nan maka wai wani zai zo daga najeriya ya mana wa'azi sai ce malam abdulhab ka ja ne maka raddin wa'azin da kai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye Allah ya kyauta saboda haka gaskiya saboda Allah su bokaye suna da sifofi sai dai addu'a kai Allah ya tsare musulmi daga makircin su sun yi karfi a yanzu jama'a a Abuja a Nikon ake sauke su Nikon da Hilton da da da da, da Sheraton nan ake sauke manyan bokaye ka je daki ka samu ya zuba abubuwa ne ta musu aikace aikace Allah ya tsare mu Allah kuma ya kiyaye mu to wannan yana tambaya ne wai shin kowane aljani ake ɗaurewa da azumi ko ko ba kowanne ba ba kowane aljani ake ɗaurewa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana ɗaure shaiɗanu ne da marada su aljani in aka ce aljani kamar mutum kawai aka ce to kaga a cikin mutum akwai soja akwai ɗan sanda akwai malami akwai alkali haka su ma aljanu suke to akwai shaiɗanu su ne ainihin suke daga su sai iblis to akwai marada to marada su kuma su ne waɗanda suka kai ƙarfi suka kangara to sa'an nan akwai afarit jam'in ifrit su kuma su ne samari kangararru to asali aljanun da suke shiga jikin mutane afarit ne manyan ake kulla alkawari da su shedanu su shedanu su kuma suna da afarit to shine sai ba boka ifrit guda kaza sai rinka mishi aiki don haka waɗanda annabi ya ce ana ɗaurewa su ne ashayatin da maradatul jinni amma a farid ba a ce ana ɗaure su ba don haka sai dai kawai saboda albarka da darajar wata ƙarfinsu aikinsu yana raguwa yana rauni amma asalin shaidanu ake ɗaurewa da kuma marada to su kuwa shaidanu asali allah ya kyauta idan shaidanu ya shige mutum daga cikin alamomin shine za ku ga in ya fara sallah sai ya faɗi daga cikin mata marasa lafiya da suke fama da cutar aljani akwai wanda da ta fara iƙamar sallah sai ta faɗi to a zahiri wanda ke jikin tamari ne ayin shaidani ne to wanda kuma za ka ga cewa shi kuma fada bala'i baya son zaman lafiya to za ka ga galibi mara batul jinni ne a jikinsu amma galibin ciwon kai zubar da ciki da yan sauran fitintunin rashin lafiya in zaman gidan aure waɗannan abin nan asarit ne suke to su ne galibin waɗanda ake aiki da su don haka a tsaya a yi hadisin kyakkyawar fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan watan ramadan ya shiga sai a ɗaura shaidanu da maradatul jinni ina fata an gane amma a farid su suna nan suna ta shedantakar su sai dai su ma kamar yadda nace galibi za ka ga ana cin lagan su karfin su ba kamar yadda yake kafin azumi ba wannan ya ce gaskiya ne idan wato aljani aljani idan ya rikida ya zama mutum wai fatarsa tana zama kofato kafarsa tana zama kofato eh akwai yadda take zama gaskiya saboda Allah gaskiya zan gaya muku cewa ni kaina na taɓa ganin haka so ɗaya a ƙofar sharitan ina da wani aboki ya ce wallahi ya je wurin za a yi mai canjin kuɗi ya ce ya ga wata mata ta firgita shi yace yana jin aljana ce sai na ce mu je sai wani yace kai na ce mu je muna zuwa ta dan tsaya gefen fulawa haka muna tsayawa da mota haka sai na fito ina fitowa sai na fara ayatul kursi puf shikenan sai ta shige cikin fulawa to na ga saitin kafarta ba ba irin ta mutane bace amma ba lallai bane ka kiyaye ba lallai bane aljani in ya rikide kafa shi ya zama ko fatan doki ko na jaki zai iya rikida tsab ya zama mutum ɗari bisa ɗari saboda hadisin abu huraira abu huraira ai mutum ya gani ɗari bisa ɗari to yana iya zama amma suna ɗaukan irin wannan salon ƙwarai da gaske Allah madaukakin sarki kiyaye idan kana da taurin kana fita da daddare za ka iya haɗuwa da su wani lokacin za ka ji tsiga jikinka ta tashi kana jin tsiga jikinka ta tashi fara karanta ayatul kursi wani sai ka ga ya juye ya zama wani abu dakewa za ka yi dan a lokacin in ka firgita dan ta riga ta faru ka riga ka fito ya gan ka kun haɗu in ka firgita ina ba ka sai ka dake kai sai ka fara ayatul kursi dake za kai taurin rai za kai dan ka firgita kace za ka gudu kuma shine sai ka an ce ya fita daga dare ya gamo malamai su ta maka tofi da safe eh sai da haka in ka riga ka ga aljanni ka ji tsiga jikinka ta tashi ka firgita to sai ka dake sai ka fara ayatul kursi ko falaki da nasi ko duk abin da ya saukaka sarki ya tabbata ga Allah kun ga duk duniya musulmi ne suke da littafi irin wannan wanda ba inda za a samu musulmi sai dai in yayi musulunta sai ya zan ya haddace wani abu na Qur'ani to qur'ani kuma dukkanin shi zai iya zama maka kariya insha Allah ta'ala to Allah ya kyauta Hmm. na'am ayatul kursi a in har ka riga ka yi kwamba da aljani ai a bayyana za ka da gwargwadon yadda kake yin ta da murya da gwargwadon yadda murya take ƙara nasar shi kwarai da gaske ai tun da ya riga ya bayyana da ƙarfi za ka yi kuma kwarai da gaske da ƙarfi za ka yi sosai ba ka ga idan ka samu dannau dannau ai aljani ne idan dannau ya zo maka da gwargwadon yadda kake ƙoƙarin karanta ayatul kursi da gwargwadon yadda za ka ga ikon Allah ka kwaci kanka sai ga kane da ƙarfi amma ba a jinka saboda ya danne ka duk shedanin aljanu ne fa dama haka suka yi wa Allah alƙawari cewa sai sun fitine mu sai sun hana mu zaman lafiya mafi sharri daga cikin halin shedanin aljani shine ka zo mutuwa sai zo ya buge ka ka zo mutuwa sai zo ya shaƙe ka dan ka kasa faɗin la ilaha illallah duk yana daga cikin sharrin su annabi yakan yi addu'a akan haka wa a'udhu bika min an yatakhabbata min shaytanu inda al-maut Allah ka tsare ni kada shaytan ya buge ni lokacin mutuwa sukan buge mutane sai mutum ya shiga cikin wani irin hali sai mutuwa ta zo ta same shi kuma Allah ya kiyaye wannan yana magana dangane da wai albashin da ake ba ɗan majalisunmu da ya kai ainihin wato miliyan arba'in ko fiye da haka to ya haramun ne suke ce ko ba haramun bane tunda albashi ne in dai an sa ma'aikata ta ɗauke ka ko kuma ka je wani mukami an sa maka albashi halal ne idan kuma an ba da wasu kuɗi a zo a yi muku titina in an zo an yi titina shi kenan in ba a yi titinan ba abin da aka ce ne shi ne yake haramun amma albashi haƙƙin mai aiki ne saboda haka halal ne kaga kai ma sai ka fito takara mu ga ko za mu zaɓe ka miliyan arba'in ai ba wasa ba ce duk wata bayan Allah ina fata an gane wannan yana magana dangane da hukuncin karanta fatiha a sallah ga wanda yake a bayan liman daidai ne ya karanta fatiha a bayan liman kuma wajibi ne ma ya karanta ta matukar baya jin karatun liman kamar sallah a zahar la'asar da raka'a ɗaya ta ƙarshen magariba da raka'o'i biyu na sallar a isha na ƙarshe amma in kana jin karatun liman malamai suka ce to karatun liman ɗin ya isar maka insha Allah ta'ala wannan ya ce wai zuma tana maganin ciwon ido zuma tana iya maganin ciwon ido sai dai a tabbatar cewa zumar ba wani abu da ya taɓa ta don ido yana daga cikin wurare mafi haɗari a jiki idan har akwai wani abu wanda yake ya gurɓatacce ya gurɓata ta to in ta shiga ido kuma gaskiya sai ta illa ina fata an gane in za a sa ta ido in yana ciwo sai an tabbatar da an wanke idan an share duk wani dauda duk wani kazanta ko kwantsa babu sai ka dan tsoma yatsanka a ciki haka kawai maika maikan zuman ne zaka saka a idan ka musamman da daddare in zaka kwanta so da dama sai ka tashi idan ka yayi gar kuma musamman farar saka musamman farar saka farar zuma kenan to ka yadda ake amfani da ita dama ya tambaya to ya ake amfani da ita inda gaske ne zuma ana amfani da ita kusan a kowane irin ciwo sai dai ya danganci yaya ciwon yake shi ne zai ba da damar yaya za a yi amfani da ita saboda Allah madaukakin sarki ya ainihin bayyana cewa fihi shifa'un linnas ina fata an gane a yau kansa ba ta da magani kamar zuma musamman kansar da ta riga ta fashe a ce kansa ce a hannu ko kansa a ƙafa ko a wani abu in aka wanke aka shafa zuma ane ane haka so uku a wuni so hudu insha Allah ta'ala yanzu yanzu ta ga wannan kansa ta mutu duk wannan yana daga cikin albarka alqur'ani Allah madaukakin sarki ya taimaka ai ba sai mun karance duka ba insha Allah da ka dan shigar da abin da aka iya to shikenan to wai idan mutum ya ce ba a sallah a makabarta ko a wurin da kabari yake sai mutum ya ce a ya ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin masallaci sai a ce a tarihi ne ya faru ka samu littafin ainihin wato tahziru sajid min ittikhadul qubur masajid ka gan shi wani littafi ne gashi ya kusan shekara 70 malamin ya rubuta shi tahziru sajid min ittikhadul qubur masajid a cikin wannan littafi ya kawo asalin tarihin yadda aka yi kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a cikin masallaci din asali yadda ya faru da bangon gidan annabi da bangon masallacin duk bango ne kawai ya raba to da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu an rufe shi ne a cikin ɗakin za ka rufe shi a cikin ɗakin ai ai wata ran har wani abu ya taɓa faruwa ma da ya firgita mutane a zamanin eh, abin nan eh, sa- sahabbai zamanin su ya taho ƙarshe wannan katanga da yake ta ƙasa ce haka sai ruwa ya ci ta sai ta kwanta tana kwanciya sai aka ga kafa sai mutane suka watse daga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai abdullahi dan umar yace ku dawo yace ba kafa annabi bace kafa babana ne umar ne sai aka je aka gyara kabarin aka gyara sai aka tada katanga to da tafiya ta tafiya ne sai al'amuran siyasa suka shigo wasu mutane suka karbi mulki waɗanda ke kokarin su musgunawa iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka bullo da siyasar za su ƙara masallaci za su ƙara wa masallacin faɗi aka nemi su ƙara wa masallacin faɗi ta can bangaren mana bangaren yanzu da zaka iya cewa bangaren da jami'ar islamiyya take su kara daidai bangaren uhud duk nan fili ne su kara amma saboda siyasa sai suka ce a ta nan za su kara ta cikin gidan annabi za su kara to kuma za a kara nan to kaga daki ne a gaba to dama asali so suke su kori iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallama daga gidan saboda suna da rikicin siyasa da su to shi kenan sai suka je sai suka haɗa mutane aka aka nuna ai ana so a ƙara gidan kakanku ne eh, masallacin kakanku sai aka je aka rushe to da aka rushe ka ji yadda aka yi ɗakin ya zama a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a yanzu ko ko a hoto kaga masallacin annabi inda kaga wata koriyar tom haka wani wat- wata hasumaya koriya to wannan hasumayar yadda kaga girman ta ko to haka girman ɗakin yake a ƙasa hasumiyar tana saitin kan ɗakin ne to za ka ganta a tsakiyar gaban masallacin saboda an yi ƙare-ƙaren ta nan kuma dole dai da yake gaskiya gaskiya ce dole da aka zo za a ci gaba da ƙare-ƙaren masallacin dole aka bar wannan ɓangaren saboda ya ƙure da gidan annabi ya ƙure da makabartar baki'a dole aka koma daidai wancan ɓangare da ya shafi ɓangaren da za ka ce ɓangaren uhud nan ake ƙara duk wani mai mulkin yazo zai ƙara dole ta nan zai bi in ba haka ba sai dai ya ƙara ta baya saboda haka tarihi ne kai al'amarin ya shigo ne daga baya kuma duk harka ce ta 'yan siyasa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu amma malamai sun ce duk daga kabarin annabi na cikin masallacin ko masallacin duk daraja shi bata ragu ba ko kaɗan amma duk wani masallaci idan aka sa kabarin annabi in aka sa kabari a ciki ko to gaskiya saboda Allah darajar masallacin ta ragu wannan ya ce menene hukuncin amsa waya a bayi hukuncin amsa waya a bayi ya shafi hukuncin yin waya din a bayi a yin magana a bayi magana a bayi bata halatta ba sai wadda ta zama ta larura to haka amsa waya a bayi din sai wadda ta zama ta larura ina fata an gane kuma yana cewa to ya halatta har wajen amsawa ma a ce assalamu alaikum a ai assalamu alaikum ma bata taso ba ko da ce maka zai an kawo buhunhunan goron ka ga dai karewa kasuwanci kenan to bai halatta ba saboda magana a bayi bata halatta ba sai yadda ta zama dole malamai suna buga misali da cewa ka ga wani zai fada cikin rami sai ka ce mishi malam kauce yi hannunka na dama misali ko makamancin haka wannan ya ce menene hukuncin sallar da aka yi ta akan tabarma mai ho- mai hoton ah, katun a kanta Eh, ba ba a kyauta ba amma sallah ta yi ba za a ce sallah ta ɓaci ba amma dai ba daidai ba ne ka rinka nesanta wuraren sallaka da hotuna sannan wannan ya ce idan wani ya shiga da riga mai hoto ko wani littafi mai hoto masallaci shin ya halatta mutum ya yi sallah a wannan masallacin ya halatta sai dai ka yi kokari ka kauce wa inda hoton yake don kar kana sallah ainihin hoton ya rinka bujiro maka ka san shedan to wannan yana cewa shin mutum zai iya ah, zai iya amfani a auren mata biyu a gida ɗaya amma ba a ɗaki ɗaya ba to bari in suranta wannan matsala in ga ko zai dace da abin da kake tunani misali yanzu bari in suranta ma da misalin da nake gani ya shine ko zaka fi tambaya akai kaga ya ka aura a gida da ka ganta ka aura sai kuma ka ga wata yar a gidan sai aka ce yar wan uban waccan matakan kamar cousins kenan ko first cousins ma'ana ka auri 'yar mutum sai kuma ka ga 'yar kanwashi ko 'yar kanin shi a shar'ance za ka iya aure inda ma kawai watan ta gida za ta ce ka ci amana ne eh amma dai a shar'ance za ka iya ɗaki ɗaya din ma yanayi ne idan ka auri 'yar mace eh sai kuma ka kawo mata wata 'yar riko wadda ba su da dangantaka jini za ka iya aure ita ma ya zama daga ɗaki ɗaya din babu laifi fa wato wutar kishi ne kawai matan sai ana ana tofa musu laqad ja'akum shine amma in ba haka da babu laifi a shar'anci a cikin shari'ar musulunci ina fata an gane kaga wata sahabiya da imani ya duma mata ai kanwata ta kawo tace annabi ya aura tace irin wannan romo da wannan falala ta auri babban mutum tana son wannan falala a gidansu wata ma ta samu sai ta kawo kanwata uwa da uba da sai annabi ya ce ai bai halatta ba ta kuja mata yanzu kan ai sai dai a ce radiyallahu an kunna shi ne suna da kokari fa amma idan da an ce maza biyu mace daya kana jin kullum ba yaki za a rinka yi ba ai yaki za a rinka yi wannan yana magana dangane da sallar tarawihi ne wai shin dole ne a raka'a karke na biyu sai an karanta kulwa ayyuhal kafiruna da kulwa Allahu ahad ba dole bane amma ya zo cikin hadisi ne ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yakan karanta kamar yadda kaga ana yi din nan raka'o'i ukun nan na ƙarshe kamar waɗanda nan muke cewa sallar shafa'i da witri ya karanta sabbih isma rabbikal a'la ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a ɗaya ta ƙarshe din sai ya karanta qul huwallahu ahad da falaki da nasi wani lokacin a raka ɗaya ta ƙarshen sai karanta ƙulhu Allahu kadai ya tabbata a cikin hadisi na'am kamar yaya a fara da salati kunuti ya a fara kunuti da salati a ko da salati ne a ƙarshe aka rawaito ana yi a to ai wannan addu'a ce wadda ta zama ma'asura ce haka aka samo ta a shari'a to wannan yana magana ne cewa wai da gaske ne in mutum ya zagi shedan sai shi ma shedan ya tafi wurin Allah ya rama zagin wannan magana gaskiya an dade ana faɗin ta amma ban taɓa karanta ta ba gaskiya saboda Allah ƙwarai da gaske wannan yana tambaya dangane da ingancin salatu tasbihi salatu tasbihi ta inganta amma abin da ya faru tana da wasu riwayoyi waɗanda ba su inganta ba shi yasa wasu ke ganin ko gaba ɗaya ne bata inganta ba amma dai ta inganta ƙwarai da gaske ina tambaya dangane da a waɗanne gaɓoɓi ne ake yin tasbihi ɗin bayan kabbara harama in kai ka karanta fatiha da sura za ka karanta subhanallah alhamdulillah allahu akbar guda sha biyar sauran ɓangarori kuma duk inda ya kama to guda goma ake yi wannan yana magana dangane da azar shin baban annabi ibrahim ne ko kuwa kawun shi ne a'a baban shi ne domin alqur'ani dai ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara sai yace dan ya ji wasu suna cewa wai kawun shi ne saboda wai larabawa suna kiran kawu da abi gaskiya ne amma anan dai azara baban shi ne banda qur'ani ma hadisi ya ce yalqa ibrahimu abahu yawmal qiyamah ibrahim zai haɗu da baban shi a ranar alkiyama don haka magana kaɗai kwaya ɗaya ita ce azara baban annabi ibrahim ne wato kullum mutane wai suna ganin cewa to in aka ce baban annabi ibrahim kafiri to ai abin zai taɓa annabi ibrahim ba zai taɓa annabi ibrahim ba a wurin allah kowa allah na kallon shi da yadda shi yake ne ba allah yana kallon ka bane da dangantakar babanka ina fata an gane in ba haka ba ai da an kaɗe jama'a duk sahabban nan galibi iyayensu ba musulmi bane ne kake tunani saboda haka gaskiya saboda Allah azara mahaifin annabi Ibrahim ne Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan tambaya dai ita ce za ta zama mana ta ƙarshe insha Allah to wannan yana tambaya ne wai akan ciyar da mai azumi to kamar wai ka zuba wa mutum ɗaya abinci da zai ƙoshi sai suka ci su biyu to ko ba su ƙoshi ba yayi yayi tunda bai sun ci ai mai azumi ko dan yaya ne ka ciyar da shi kana da lada insha Allah dan ya je gaba ai tafin zai dan karawa zai ko kaga ya nuna naka yana nan kenan yana da albarka eh alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am to to to to a idan ciyarwa za ka yi saboda kafara gaskiya sai ya ci ya ƙoshi idan ciyarwar kafara ce baka samu damar yin azumi ba saboda mace ce mai ciki ko mace ce mai goyo bata samu damar yin azumi ba aka ce ta ciyar misali to in ta baiwa mutum ɗaya sai ya zama ta- abincin mutum ɗaya mutane biyu suka ci ba su ƙoshi ba a'a bai yi ba lallai kowanne sai an ba shi gwargwadon abin da zai ƙosar da shi da gwargwadon yadda yake ta iya yiwa yaro ne ta ta- samo almajiri ta iya yiwa babba ne ta samo almuhimmi da matuƙar mai bukata ne to a yadda yake ɗin ya ci ya ƙoshi zama kamar yadda na ce a yi haƙuri da Allah ɗan gajiya ce a jikina tun da muka tashi da safe ina ta kai da komowa ne ban mu- ban zauna ba shi yasa yau na ce a haƙura da tafsiri ɗin in Allah ya kai mu gobe za a yi tafsiri ɗin amma gobe da safe babu karatu sai dai akwai taro wanda za mu yi akan ɗalibai waɗanda za su tafi Saudiya domin neman makaranta kowa zai iya zuwa wurin taron duk wanda yake da sha'awa insha Allah duk da ba a lasifika za mu sa taron ba za mu zo mu taru ne a nan insha Allah ta'ala akwai agent din tafiyar wato waɗanda za su ba mu jirgin sama da da da, da ticket za su zo da kuma wanda yake mai masaukin mu a can maka din duk za su zo insha Allah ta'ala wanda duk yake da sha'awa zai iya zuwa waje me yiwa wannan zai yi kurar da kai kai ma ka ga cewa ko za ka je insha Allah ta'ala Ah, ba wai sai ba lallai makaranta arabiya ne za mu tafi nema ba ni kai na zan tafi da takarduna Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda yadda aka yi mana ishara zuwa ga cikin lokaci za mu saurara anan insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah